بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانفسنا وفرشتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبرت أبوانا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم المبارك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا سلهمت به رحمت وإذا سفرت به فرشت أن تعيذنا من الكفر والفقر والقلة والذلة والعلة وكافة الأمراض والأعراض وسائر الأسقام والآلام ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات الأولى من الجنة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شأسنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيد بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء وتشفينا بها من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين ربي لا تكلنا إلى أحد ربي لا تكلنا إلى أحد ولا تهوجنا إلى أحد وغننا عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد خذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد ونجنا من كل ضيق ونكد ونجنا من كل ضيق ونكد وأشفنا من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Muna nan ce gaba da karatunmu a cikin suratul hijiri idan ba kuma ce ba. yau wato larba sha tara ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1446 daidai muna nan suratul hijiri ayata talatin muka kwana jiya daga nan inda muka kwana nan za mu tashi insha Allah kai mana jagora Allah da albarka sunayenka ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka gusar da damuwa da bakin ciki duk abin da ya dame mu Allah kai mana magani ne da albarka sunayenka da sifofinka maɗaukaka Allah ramma bismillah jiya an umarci mala'iku sai sujuda ga annabi Adamu kuma sun yi amma shaidan bai yi sujuda ba kuma cikinsu yake Allah ya ce fasajadar mala'ikatu kulluhum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fasajadar mala'ikatu kulluhum ajma'un إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم كن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من نمر مسدود To, lokacin da aka umarci mala'iku su yi sujuda ga annabi Adamu shaidan yana Iblisu kenan yana cikinsu a wannan lokaci da makamin da ya kai shi wurin kama wanda ya gabata. To, da aka ba da umarni su yi sujuda, fasajadar mala'ikatu duka mala'iku su kai sujuda, kulluhum dukkansu a jima'owar baki ɗaya, fiye ta akidani, wato a jima'owar wal kullu. ai akwai abin nan ta ake dani kuma kulluhum wa ajma'un wato ta'kidi biyu a sai mala'iku suka yi sujuda kulluhum dukkan su ajma'una dukkan su gaba dai illa iblis banda shaytan shi shaytan wato huwa min min aljinn shi yana cikin aljannu fasajada mala'ikatu illa iblis kana min aljinn shi da ma cikin aljannu yake wa abu shayadini shi kun baban shaidan nuna wakila an ce abul janni baban aljannu na ba baban shaidan ba kana bainar mala'ika ya zama yana zaune tsakanin mala'iku aba an yakuna ma sajidi da shi ya ki yarda ya zama cikin masu sujuda to shi mai girman kai kullum matsala ta yi wato bai sayi shi mai girman kai duk inda an ka ce gani ya kai shi ya kamata ya zama gaba ba wani ba duk wanda an da irin wannan ɗabi'u to ya san da sani yana da ɗabi'a ta masu girman kai kuma shi mai girman kai sakamako ne kaskanci ƙala ta'ala sai madaukin sarki Allah ya ce ya iblisu malaka misame ka ma uzuruka menene uzurinka fi Allah ta kuna ma asajidina akan ka kasance ka ki kasancewa cikin masu sujuda mi a uzurinka kala yace ban da uzuri lam akulli ajuda ni dai bai yiwa gare in yi sujuda ai layan bagi ne an ajuda da basharin ni kan mutum kam ba shi yiwa in yi sujuda ga mutum ni kan mutum ba zan gaishe shi ba khalaqatahu min salsalin wanda ta halitta daga busassar ƙasa min hama in ƙasa mai baƙi masanunin garwayayya mutumin da ka halitta da wannan halitta gaba gari na ka ce in gaishe ba zan gaishe shi ba kun ga shi mai girman kai kullum ganin ya kai shi ya kamata ya zama gaba idan bai zama gaba ba kuma a ba za a shirya da shi ba kala fa kharuj minha
قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين
kala fa andirni قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون to kala sai Allah ya ce tunda mun saka aiki mun dai baka masauki kuma mun baka aiki kuma mun yi ma magana ka ce ba ka sauraren maganan mutu fakharuju min hita daga aljannan nan ai min aljanna hita daga aljanna na alfa'u fi fakharuj a fi jawabi shar'in muqaddar ai fa haisu asaita lokacin da ka saba ma umarnin mu wa takabbarta kai girman kai to fakharuju min ka fita daga aljannan nan fa innaka rajimun kai abin korewa kake ga rahama madarudun wato an kore ka daga rahama wa inna alayka la'anata lalle la'ana Allah ta tabbata gare ka ila yawmiddin zuwa ranar kiyama ranar sakamako yawmiddin yawmul jaza wa yawmiddin akhirul la'ana ranar lahira ita ce ƙarshen la'ana li'anna li'annahu abinna akhirut takalifi don shine ƙarshen takalifi na ibada to wanda wanda ya ƙibi Allah a neshi to wannan rana ita ce ƙarshen takalibi na ibada ita ce ƙarshen wannan la'anar ƙala rabbi sai ya ce ya Allah najiya dai komi dai ka ce min najiya roƙo dai ni kai fa an dinni ai amhilni ila yau mai ba a sune ina addu'a a jinkirta min zuwa yau mai yi ba a sunan nasu ranar da za a ta da mutane ya ƙasidu Allah ya mutu abadan yana nuhi kai ya mutu abadan لأنه إذا أمهل ila yawmil basi don ya an jinkirta mai zuwa radda za a tada mutane alladhi huwa waqtun nabkhati saniya wanda lokacin busa ta bi kenan kenan la ya mutu ba da zalika tunda babu mutuwa bayan wannan lokaci kenan ba zai mutu ba linqida il mauti don mutuwa ta yanki min hina nafhatil ula daga lokacin busa ta farko mutuwa ta yanki fa ulima anna fa alima da wannan kenan ya sani annahu idza umhila ila yawmil ba'thi ya an jinkirta mai zuwa ranar tayawa to abin nan umhila ila abadi an jinkirta mai zuwa har abada wannan shi yasa yake roƙon ka a kashe shi a jinkirta mai abada to Allah ya ansa ya ce ƙala ya fa'innaka ƙala fa'innaka min al-munzarin ila yawmil waqtil ma'lum ƙala sai Allah ya ce fa'innaka min al-munzarin to shaidan an ansa addu'arka kana cikin wanda an ka jinkirta ma ila yawmil waqtil ma'lum zuwa ga yinin wani lokaci da an ka sani lokacin da an ka sani waƙatu annabhatul ula lokacin busa ta warko za a jinkirta maka lokacin da za a kashe kowa kai ma za a kashe ka kun ga shedan yana da tsawon rayuwa tun ranar da aka yi shi bai mutu ba sai ranar da za a kashe kowa da kowa a yi busa ta warko kowa ya mutu sannan zai mutu shedan ya samu rayuwa mai tsawo to haka nan ɗiya ne su ma suna da rayuwa mai tsawo amma kowa na mutuwa su ma suna mutuwa su ma suna mutuwa amma dai abinda a bambancin su da ɗiyan adamu rayuwarsu ta yi tsawo su shedannu rayuwarsu ta yi tsawo su aljannu rayuwarsu ta yi tsawo amma dai su ma suna mutuwa kuma wada kowa ka mutuwa su ma suna mutuwa amma shi shedan rayuwa ce ta yi tsawo kwarai don kunga ya yi zamani da annabi adam ya yi zamani kamin zuwan annabi adamu kuma bayan annabi adamu ya zo ya yi zamani da shiya kuma annabi adamu ya wuce dukkan annabawan allah sun zo sun mutu duk bai mutu ba yana nan kuma yanzu haka yana nan ba zai mutu ba sai da za a yi busa ta farko kowa ya mutu toron na allah ya masa alkawari shi ma zai mutu waƙatu annabkatil ula lokacin busa ta warko haisu ya mutu ma'a jami'il khalqi lokacin da zai mutu tare da dukkan halittun Allah don ya kai wannan lokaci da da kowa zai mutu kowa da kowa zai mutu kullu shay'in halikun illa wajaha dukkan kowa zai mutu banda zatin Allah subhanahu wata'ala don ya kai wannan lokaci shi ma shi dan zai mutu to kun ga bukata ce ta biya yanzu ya je ya samu lokaci mai tsawo to da yake mai girman kai bai sanyi in dai girman kai ya sa mutum ya ɗauki matakin da ba na ƙware ba duk nasiyar da za a yi mai ba zai ji ta ba قال ربي بما أغويتني قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين to shedan yana ganin bukata ta ta biya qala rabbi sai ya ce ya Allah bima agawaita ni ina rantsuwa da halakawar da kai min ai bi igwaika li na rantse da halakawar da kai min wal ba'u lil qasami fi bima agawaita ni wa jawabuhu jawabul qasami la uzayyinanna lahum fil ardi al ma'asi wallahi sai na kawata musu sabo cikin ƙasa wa shirki da shirka wannan wata hikima ce ta Allah ya bar shedan yana kawata wa mutane ayyukan sabo kuma shi shedan ya jiri min idim- min ibn adamu majarar dami yana gudana ga ɗan adamu yadda jini ka gudana cikin jikin mutum haka yaka shiga cikin jikin mutum yana zagayawa yana sawa mutum ra'ayoyi daban-daban shi yasa ba ya da magani illa ka dawo ga Allah ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shine kawai magani ne cikin jini yaka shiga yajri min ibn adam majarar dami yana gudana ga dan adam magudana ta abin nan jini haka yake shiga cikin jikin mutum Allah ya kare mu daga sharrin shaitan yace wala ubu yannahu ajma'i kuma wallahi dukkansu sai na bashe su dukkansu sai na bashe su to yayi rantsuwa da Allah sai ya halaka kowa da kowa cikin ɗiya Adam sai yayi ya tuna ashe mantuwa ta yi sai ya tuna akwai waɗanda sai dai mutuwa ta ta cin mai ba zai iya halaka su ba shi na summa istisna sannan ya toge man ya arifu waɗanda ya san annahu la yasdi wa an yughwahum shi ba ya iya samun iko ya bashe su wa qala illa ibadaka minhum al-mukhlasin عبادك منهم المخلصين yace illa ibadaka ya Allah banda bayinka minhum daga cikin ɗiya Adamu al-mukhlasina wa'anda anka tsarkake ay al-mu'minina mu'minai allazina khallastahum wa'anda ka tsare su min haba'ili daga haƙe-haƙena domin shaitan na da haƙe-haƙe in ba ku mance ba kun san ranar da ya zo baitul maqdisi wani karatu da muka yi da ku anan kun san ya zo baitul maqdisi wata rana a annabi Yahaya na cikin gida ko da ya hito sai ya gane shi bakin masallaci a ya ce Allah shi la'ane ka me an ka taho yi na ya ce farauta farauta ya taho wannan laƙe-laƙe da na gani gare ka kala-kala ga wayanka na mina ya ce da su nika farauta ɗayan adamu kowa ina diba abin da ya kaso cikin laƙe-laƙen da ka gani to da shi nika basai ya ce to ni akwai abin da aka ɓashe ni da su ciki shi ɗan ya yi shiru can ya ce babu sai dai in ka ci abinci ka ƙoshi nusin minka za mu samu wani abu da gare ka in ka ci ka ƙoshi to za mu samu wani abu gare ka sai annabi ya yi shiru shi ma sai ya ce ahattullaha na yi ma Allah alkawari ba zan koma cin abinci in ƙoshi ba sai shi ɗan ya yi shiru ya ce nima a hattullaha na yi alkawari da Allah ban komawa musulmi nasiha ya ga nasiha ta yi wa musulmi ya ce mai iyi akwai abin da muka iya samu gare ka da ka ci abinci ka ƙoshi sai ka sala ta shige ka in kana iya sallah raka a goma ila sai ka yi raka a takwas ka kasa bi kwana ya ɗauke ka in ka ƙoshi yaya ya ce to na yi alkawari da Allah ban koma ci in koshe to ta mace ɗan sayi saboda haka ya ce shi ko ya yi alkawari da Allah bai koma wa musulmi nasiha to kun ga ya san akwai mutanen da bai iya basuwa irin su annabi ya haya don ya ce mai babu abin da muka samu gare ka sai dai in ka ci abinci ka koshi nusimminka za mu samu wani abu gare ka ya ce to ban koma ci na yi ma Allah alƙawari ban koma koshi abu na wanda kun ka sani duk wanda ya koshi zai ji kasala ga jiki ne to ita ta wannan ya kasala ita ta ya son ya ribanta ya rage maka wasu abubuwa na alheri da ka saba to Allah shi muka roƙo da asma'il husna ya kare mu daga sharrin shedan iblisu da shi da rundunoni nai na mutane da na aljannu duka Allah ya shiga tsakaninmu da su ya kare mana imaninmu ya kare mana addininmu wato Allah yana da rangwame shedan yana batar da mutane kwarai shi ko Allah yana gafartawa mutane kwarai wato shedan batarwa ya kai shi ko Allah ya ce bai gushi ba yana gafarta musu saboda haka da shedan ya ga irin wannan abubuwa sai ya ce a halaktahun bil zunubi wa ahlakuni bil istighfari na hallaka su da zunubai su ko sun hallaka ni da istighfari saboda duk abin da ka yi na sabo in ka dawo ga Allah ka yi nadama ka roƙi gafara yana iya gafarta maka to wannan ya banna ma shaitan rai saboda haka ya ce falamma ra'aitu zalika saddani ga wannan gare su duk abin da nayi na iza sun kai na ɓanna sai su zo da marice su yi ta istighfari sai su kwanta magafurin an gafarta musu walan ma ra'aitu zalika a halaktum bil ahwa sadda na ga wannan dada sai na halaka su da son rai sai mutum ya yi abu sabona amma ya ɗora ganin ba sabona ba kun ga ba zai yi tuba ba ba zai yi istighfari ba tunda bai yadda ya yi laifi ba to buƙatar shi ɗan tabiya to ku yi ƙoƙari ku lura da wannan kullum ku yawaita istighfari kullum ku yawaita istighfari na gaya muku istighfari ba tuba ba ne addu'a ce kuma addu'a wata rana in ba a daidaita ba wata rana ana daidaita to ku yawaita istighfari Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana a qala hadha siratun alayya mustaqim
صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين to qala ta'ala sai Allah da shedan ya ce nayi alƙawari wala ugu wa yannahu ajma'in wallahi sai na halaka su duka ɗiyan adamu ko guda ban bari sai ya gane yayi kuskure akwai waɗanda sai dai ya mutu amma bai iya halaka su sai ya ce illa ibadaka minhum al-mukhlasin banda bayan ka tsarkakaki daga cikin su qala ta'ala sai Allah ya ce hadha siratun alayhi mustaqim wannan shine hanya madaidaiciya gare ni amma kan wasu mutane ba ka iya halaka su wannan ita ce hanya ta madaidaiciya isharatu ila annal imana bil wahdaniya ishara ga wadda ta nuna imani da kadaita Allah cewa Allah guda ne wal amal bi muqtadahu da ya aiki da abinda wannan tauhidi ya hukunta huwa sirab ita ce hanya allazi la yu'ariduhu shaytan wanda shaytan bai gitta mata alaman ya yumassiku bihi ga wanda ka riko da wannan tauhidi wa fihi an-najatu min haba'il shaytan shi tauhidi ciki ne akwai tsira daga haƙe-haƙen shaytan ku rike tauhidi koyo shi ku kadaita Allah da ibada kurakurai kam dan adamu baya barin kuskure amma dai kai ya bari a taba tauhidi ne Kar dan adamu ya bari a taba tauhidi ne kurakurai kan dan adamu bai iya ketare su amma dai tauhidi a tsare shi da kyau duk wanda ya tsare tauhidi shi dan bai iya bashe shi ba ana nihin bai iya sashi yan kurakurai ba zunubin dai da ka kai shi wuta na irin na shirka to ba zai iya sashi irin wannan ba qala Allah ta'ala sai Allah ya ce inna ibadi almu'minin lalle bayina mu'minai allazina abinna qaddartu lahumul hidayah wa'anda ni kaddara musu shiriwa laisa laka ya iblisu alaihim sultan shedan baka da iko akan su bayi na zababbi baka da iko akan su baka iya bashe su illa man ittaba'aka sai dai wanda ya bi ka lakin man ittaba'aka min gawi sai dai wanda suka bi ka cikin halakaki alkafiri na kahirai zahiru abin na hadil muhawara kun ga wannan jayayya da kun ka ji ana yi tun ɗazu da iblisu da Allah na aka yin ta ba bainallahi ta'ala wa baina iblis tsakanin Allah da iblisu ya katadi annallaha ta'ala ta kallama ma'ahu bi ghairi wasila wannan jayayya tana hukunta Allah yana magana na da shedan babu wasila Allah shi hadi shedan shi hadi ba mala'ika na aka aiko ya faɗa ma shedan ba Allah na ya faɗi shaidan ya faɗi ashe magana da Allah in ta girma da arziki ta girmamawa ta irin ta annabi Musa da Allah amma in magana irin waggata ta tozartawa da Allah ka yi da shaidan to wannan walakanci na ba girmamawa na ba wa in ƙila idan an ce inna makaramatan lahi ta'ala lalle magana da Allah bai gere wasida babu wasira min adamin manasibi yana cikin mukami mai girma kamar wada ya auku ga annabi Musa wa ashrafil maratib yana cikin darajoji mai daukaka wa kaifa yuqalu husuluhu yaya za a fahimci auko wannan magana da Allah da Iblisu li ra'asil kabara ga shugaban kahirai tunda Iblisu shine shugaban kahirai shine shine halitta na farko da ya fara kafirce mu Allah to idan aka yi wannan tambaya fal jawabu ansa sai mu ce inna makalamatallahi lalle yin magana Allah innama takunu man sabar aliya dama tana zama mukami mai girma idza kana ala sabili ikrami in ta zama ta hanyar karramawa wal izami hanyar girmamawa kamar wanda sun kai da annabi Musa wa amma idza kana ala sabilil ihana amma idan ta zama ta hanyar walakantawa waɗar da ta hanyar kura kamar da ta auku ga iblisu fala wannan ba girmamawa na ba walakantawa ne summa zakara marji'a atba'i shaytan sannan ya ambaci makoman mabiyan shaytan duk waɗanda sun kabi shaytan da tahiyar shaytan wa qala ta'ala wa inna jahannama la maw'iduhum وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم
laha wato wa inna jahannama la mau'iduhum lalle jahannama ita ce alƙawarin shedan da mabiya ne ajma'i na baki ɗayan su ay manittaba aka ya iblisu ma'aka duk waɗanda suka bi ka ya iblisu ma'aka tare da kai makoma ku jahannama laha sab'atu abwabin tana da ƙohohi guda guda bakwai wato ruhi ruhi guda guda adaba ruhi guda guda har ruhi bakwai kun san dai ita ƙasa take gidan ƙasa na warko gidan ƙasa na biyu gidan ƙasa na uku har bakwai da kulle babin minha kowane kowa daga cikin kowayenta minhum juz'un cikin su akwai wani juz'i nasibun maqsumun wani rabo wanda aka yanka ma wannan kohar ai awwalul adabaqi jahannam farko abin da a ruhi na farko ga wuta suna ne jahannama summa laza mai bi mai ana ce mai laza summa alhudama mai bi mai ana ce mai alhudama summa sa'iru sannan mai bi mai ana ce mai as-sa'iru summa saqaru sannan mai bi mai ana ce mai saqara summa aljahim sannan mai bi mai ana ce mai jahimu summa alhawaya sannan na ƙarshe duka shi aka ce mahawaya duka shi ne na ƙarshe na ƙasa duka wali kulli darakatin qaumin yaskununaha kowane ruhi yana da mutanen da za su zanna ciki ne to da albarkar sunayenka Allah ka sa mu cikin wayanda ko ganin ruhin ga ko guda ba su yi balle a yi magana su shiga ko gani ne ba su yi da albarkar sunayenka kai mana wannan taimako wal ma'ana Allahu yajzi atba iblis sab'ata ajza'in wato wal ma'ana Allahu yajzi atba iblisu sab'ata ajra Allah na kakkasa mabiyan iblisu kashi bakwai la'anna maratibal kuhuri mukhtalifa dan darajojin kafirci daban-daban take ta sassafa wani kafirci yahi wani ai kun ga wasu ya ce ulaika humul kafaratul fajara ga kafirci ga fajirci saboda haka darajojin kafirci ba gudana ba qala da haku mallan da haku ya ce wato wani abin da malamin tafsiri fiddara kace ula gari na farko ahlut tauhidi mutanen tauhidi aka sawa alladina udkhalu annara wayanda aka sa wuta akwai mutane musulmi wayanda laihin su ya kai asasu wuta Allah bai yahe musu ba to su aka sawa wannan ruhi na farko yu'addabuna fiya ay musu azaba ciki bi qadari dhunubihim gurgudan gurbansu summa yukhrajuna minha sanna ahishe su da ciki saboda haka wanda da ya shiga ruhin farko ana fatan zai fito shi wa bi thaniya an nasarari na biyu kiristoci ake sawa ciki don kafircin su bai kai kamar na yahudu ba kun ga ai qur'ani ya ce wala tajidanna ashad abin nan aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu lil ladina qalu inna nasara za ka samu wanda sun kai kusa ga musulmi ga soyayya wanda suka ce mu nasara na don haka an ka aje su kusa ga inda aka aje musulmi masu sabo wani talisa al-yahudu gari na uku yahudawa wabin rabi'a as-sabi'un gari na hudu as-sabi'awa masu bautan mala'iku wabin khamisa al-majus gari na biyar asa majusawa masu bautar magiro wabin sadisa gari na shidda ahlus shirki sai a sa mashirkai suna sallah suna bautawa wasu mutane da wasu aljannu da wasu itace da wasu duwatsu wabe sabi'a na bakwai duka wanda ya muni sosai almunafiquna munafiqai aka sawa ciki don su sun kai kowa shiri wato munafiqai sun yi kowa shiri ga su tare da ku amma sirrin ku suka bada su ta wani wuri su watsa to so aka sawa ruhi na bakwai fiddar kil asfali minan nar Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu innal muttaqin إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين
to summa zakara man yuqabilu atba iblis bayan ya ambaci mabiya iblis wata za a kai su to sai ya ambaci waɗanda sun kai muqabala da suwa wa humul muttaquna sune masu takawa alladhina imtasalu awamirallahi waɗanda suka bi abubuwan da Allah ya yi umarni da su wa shanibuna wahiyahu suka nisanci abubuwan da Allah ya hani gare su wa jazaa'ahum kuma ya ambaci sakamakon su faƙala innal muttaqina lalle bayan Allah masu takawa fi jannatin za a shigar da su cikin aljanna gonaki cikin aljanna wa uyunan da ƙoramu ta jarifiya wadda ke gudana ciki bi asma'ikal husna Allah ij'alna min ibadikal muttaqin sai a ce musu udkhuluha bi salamin ku shiga aljanna tare da salama ay salimina min kulli maqufin ku shiga aljanna kuna masu tserewa daga duk wani abin tsoro kowane iri na aw ma assalamin ko ku yi sallama sannan ku shiga aljanna ay sallimu wa dakhulu ku yi sallama ku shiga aljanna aminina min kulli bazai ko amince daga kowane tsoro wa min zawali hadha na'ima ko amince daga gushewa wannan ni'ima wa nazana ونضعنا ما في صدورهم من علم إكراما على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم من عاد مخرجين su bayan Allah na ƙwarai wani za na ma bi su dure min gillin don mun ɗebe wata ƙiyayya da ke cikin kirazansu kun san nan duniya wato abubuwan duniya a gurɓace suke ga mutum da shi da abokin zama ne kai kana jin takaici na gehe kaza da ya yi ma kaza shi yana jin takaicinka gehe kaza da ka yi mai kaza to in an je kamin a shiga aljanna Allah subhanahu wata'ala ya ce wani za'ana ma bi su dore mai gillin do wata ƙiyayya da ke cikin zukatansu sai mun ɗebe ta haƙidon kamin ƙiyayya ɓoyayya bi su dore cikin kirazansu wa kulla khisalin bamimatin do wata ɗabi'a ta zargi duk an ɗebe ta ruwaya an ruwaito annal mu'minina yaqifuna ala babil janna lalle mu'mini za su tsaya bisa ga kowa aljanna waqafa wata yar tsayuwa yar kadan fayaqatasu ba'dun min ba'd sai sashen su ya nemi kisasi daga sashi saboda ba za a yi musu za a yi hisabi hisabi kashi kashi yake amma za a yi hisabi wanda ya shahi musulmi da kahirai duri guda in an ka gama musulmi da junansu ba a yi gaban kahirai sai a hau siradi bayan an ƙetare siradi su ko kahirai sun hau siradi sun haɗa cikin jahannama su ko muminai sun tsere to kamin su shiga aljanna sai a tsaya nan wurin bisa wata gada sai a tsaya nan wurin sai a yi kisasi da mus- a tsakanin musulmi kaiwa da kayan min kaza sai a rama mai to ni ma kayan min kaza sai a rama mai wa ya ƙatassu ba domin ba'adin sashensu ya nemi ƙisasi daga sashi sun mayu umaru bihin aljanna sannan kowa ya ɗebe takaicin wani sai a ce a kai su aljanna wa ƙarnar Allah ƙuluba wa mina gilli wal gish wal haƙidu wal hasani haƙiƙa Allah ya tsarkake zukatansu daga ƙiyayya da algusu da ɓoyayye ƙiyayya da hasada duk an ɗebe sai su shiga aljanna ikhwanan suna ƴan uwan juna ikhwana halamin damiri sudurihim ikhwana suna yan uwan juna ala sururin mutaqabili suna bisa gadaji suna huskantar juna gado nai wato huska ce tana huskantar gadon mata ce da bisa nata gado wani bai ganin ƙiyar wani wato wannan wani girmamawa ne daga Allah subhanahu wata'ala mutaqabili suna huskantar juna halun aidan mutaqabili ai la yanzu ba'dun ila qafa ba'd sashin su bai kallo ga kiyar sashi لدوران الأسرة بهم دون قد جلتنا كي ويا نسوا لا يمسهم فيها نسب وتوهل قوة إيبا تشاهوسة فيها الجنة وما هم منها بمخرجين kuma in sun shiga aljanna ba su yi ta cikinta abadan fa shiga aljanna ya shiga abadan fa shiga aljanna wato baya hitowa ya shi yasa kuwa ganin malamai na ta manganu shi aljanna gada da aka yi da adama ita ce aljanna wagga da fa shige ta bai hitowa to wannan dai wani abu ne na daban in ma dai ita ce to lokacin da annabi adamu ya hito ba sannan na an kace ba a hitowa ba in ma ita ce to sadda annabi ya hito ba sannan na Allah ya ce ba a hitowa ba kuma ya hidda Adamu ya ce ba a hita kuma ya sai ba sannan na ba daga baya ta zama wannan lokaci da in an shige ta ba a hita yanzu kun ga in an je lahira ko shiga aljanna ya shiga da izinin Allah bai hitowa summa ba'da an dakara wasu masiri ahlina ahalin nari wa ahalin janna sannan baya ambaci siffanta makoma ‘yan aljanna da ‘yan wuta wa ma yurgabu anil ula da abinda ake walakantarwa daga jama'a farko wato ‘yan wuta wa ma yurgabu da abinda aka kwadaitarwa gare fi saniya ga jama'a ta biyu to amara ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarci manzo ne an yi wajihan nasa ya huskanci mutane wa ya khabiruhum ya ba su labari an rabbihim game da Allah ubangijinsu li yazida abin at-targhib dan ya ƙara kwadaitawa fi talbiyati da'awati ga karba kiranai wa tanfira an makhalafati da kore su daga saba mai da suke yi wa qala nabbi ibadi anni nabba ibadi anni ana al-ghafurur rahim وأن عذابي هو العذاب الأليم نبي يا محمد أي خبر يا محمد عبادي يا من ذا الله كبار الأباري كباينا أني أنا الغفور للمؤمن ني فنين مي غابرا كمؤمن الرحيم بهم مي توسعي غري سوى دام باينا أنا الغفور الرحيم نين مي غابرا مي رحمة يا الله يا غفور يا رحيم ka gafarta mana ka tausaya mana do wata damuwa da muke da ita Allah ka kuranye ta gafara ka da rahama ka do wani tsoro Allah ka kuranye shi Allah do wani bakin ciki Allah ka kuranye shi ka gafarta mana ka kama mana tarbiyyar ɗiya da zuriya ka tsare mana su ya gafurur rahim kuma ka fada mu bayan ka fada musu anni ana gafurur rahim wa anna azabi ka fada musu kuma lalle azaba ta lil usati ga masu sabo huwar azabul alim ita ce azaba mai daɗi sannan wa nabbi'uha an dayfi ibrahim وأنبأهم عن ضعيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون ka ba su labari wa nabbi'ahum ka ba su labari an daifi Ibrahim ba su labarin bakin Ibrahim bakin Ibrahim wa humul mala'ika sune mala'iku isna ashara mala'ika goma sha biyu aw ashara ko mala'ika goma aw salasa ko mala'ika uku ko dai nawa ne minawan jibrilu akwai jibrilu cikin bakin nan na abin nan na Ibrahim to ka ba su wannan labari izdakalu alaihi lokacin da sun ka shigo wajen Ibrahim, faƙalu salaman, suka ce mai salaman, hazan lafazu wanga lafazi salaman haka sun ka baɗai. Ƙala Ibrahim alaihi salatu wassalam sai Ibrahim ya ce, lamma a rada alaihi mul'akala lokacin da ya gitta musu abinci, falam ya kudu ba su ci ba, inna minkum wajilun mu muna cike da tsoro game da ku. saboda ya ga ya ba su abinci ba su ci ba ya ci mu muna cike da tsoro game da ku qalu la tawjal قالوا لا تعجل الله نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن متني الكبر وبما تبشرون a yace musu inna minkum wajiluna mu muna cike da tsoro game da ku khaifuna tsoron ku muke yi qalu la tawjal suka ce kakkaji tsoro kakkaji tsoro la takhaf inna rusul rabbika mu manzannin ubangijinka muke nubashshiruka mane maka bushara bi gulamin alimin za a baka da mai yawan ilimi zi ilimin kathirin mai ilimi mai yawa kun san wato Ah, abin nan shi ilimi wata baiwa ce kuma ba wai don ka samu ɗaya duka za su zama malamai ba amma akwai malamai akwai kuma waɗanda ba malamai ba to an zo mai da bishara aka ce wannan ɗa da za a bashi to mallami na kun ga su annabawa faɗa musu akai amma su malamai ba gaya musu akai kai tsaye ba amma dai akwai ilhami yadda in ka dibi ɗiyanka duka ka dibe su da kyau kana ganin alama cikin alamomin da ka yi wa karatu wannan yaro malami zai zama da izinin Allah wannan shine malamin gidanka to wannan shine abin da annabi ka sha ittaqu firasatal mu'mini kakka karyata shi ku ji tsoron hangen nesa na mu'mini to kun ga su yadda suka ganewa amma ba wai Allah mala'ika zai aiko musu kama wadda aiko ma Ibrahim a nan, ina nubashiru ka bi gulamin alimin, momune maka bishara da ɗa mai yawan ilimi, zi ilimin kafirin, kuwa isaka shi ne isaka kama zikira bi suratu hudu, kama wadda an ka ambata cikin suratu hudu. Kun ga su fayyace musu komi aka yi don an hana musu fahimta. kun gani a suratu hudin da annabi ibrahim ya yi annabi nuhu ya yi fahimta Allah ya ce a hamil fiya min kullin zaujaini sunaini abin na min kullin zaujaini sunaini wa ahalaka ka ɗauki nau'i biyu cikin kowane halitta wa ahalaka ka ɗauko iyalinka kun ga sai ya yi fahimta a hali ɗiyana fahimta yi amma kun ga daga ƙarshe da an ka hallaka ɗane kana'an ya ce rabbi inna ni min ahali ka ce min wa ahalaka za ka tsirar da iyalina to inna ni ɗan ganau kana'an da an ka kashe min ahali yana cikin iyalina wa inna wa'adaka alhaq wa inna wa'adaka alhaq lalle alƙawarinka gaskiya ne wa anta ahkamul hakimi da kai ne mahi hukuncin masu hukunci ai kun ga laifi ya zama mai Allah ya mai faɗa ƙarshe ya ce mai inni a'iduka an takuna min jahili ni ina maka wa'azi kaka zan cikin jahilai ashe kun gani su an hana musu fahimta irin waga da ta hita daban don haka shi sai dai a to kai tsaye a faɗa mai amma mu an ba mu dama mu yi fahimta don har annabi cewa man yuridillahu biya khairan yufaqihu fi din wanda Allah ya nayi alheri gare yana ba shi fiqhu fahimta cikin addini kun ga mu fahimtar ma alheri ta in mutum na da ita amma su annabawa baka da damar ka saki zari haka ka faɗaɗa ka yi fahimta an hana haka nan gare su to shi yasa kai tsaye aka hitowa ga hili a faɗa musu a nubashshiruka bi gulamin alimin mune maka bushara da ɗa mai yawan ilimi قال أبشرتموني
قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن
Kala sai annabi Ibrahim ya ce, Abashar tumuni bilwaladi kune min bishara da ɗa, ala an masaniyar kibaru bayan tsuwa ya shahe ni, ai, ma'amasihi iya duk da tsuwa ya shahon, domin ga al'ada mutane na ganin ‘yan mutum ya tsuwa ƙwarai bai haihuwa, ya ce, To, ya za ku min bishara da ɗa bayan na tsuwa? To, fabi ma tubashirun da ni kuka min bishara ko di mu ja fa bi ayi shay'in tubashiruna da wani abu kuke bishara istifhamu ta'ajjubi wannan tambaya ce ta mamaki au inkarin ko kuma ta ta kin yarda qalu basharnaka bil haqqi
قالوا بشرناك بالحق qalu basharnaka فلا تكن من القانتين bil haqqi wasu ka ce mune maka bishara da gaskiya abinda mun ka wada ma gaskiya na mu aiko mu an kai to wannan mataki da ya dauka yaya za ku min bishara bayan na tsufa to in ba babban taro sun kai mai ba za su dare suna jayayya da shi sai suka ce fala takun min alqanidi kakka zan cikin masu ɗebe damani ga rama Allah to sun taho shi tarwa babba wanda ya san ba mai ɗebe tsammani ga rama Allah sai wanda ba mutumin Allah ba. Ƙala wa man yaka na ɗumin rahmatin rabbi.
قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون Ƙala sai ya ce, "Ah, wa man yaka na ɗumin rahmatin rabbi, wa ka ɗebe tsammani ga rama Ubangiji ne." Kun ga sun dawo da shi, da ya ce ya tsuwa, yanzu da sun ka taro shi sai ya ce, "Ai ba mai ɗebe tsammani ga rama Ubangiji ne." Don mutum ya tsuwa bai ɗebe tsammanin haihuwa. illa dalluna sai batattu mawaman ya kanadu bi fatihi nuni wa qura bi kasri ay kanadu ai ba mai ɗebe damani min rahmatir rabbi daga rama ubangiji ne illa dalluna sai halakaki su wane ne halakaki alkafiruna kahirai kun ga wannan kalma da sun gajewa mai kakkazan cikin masu ɗebe damani to da sai sun kataro shi da ita wa hadha yadullu ala anna ta'ajjuba ibrahim wannan yana nuni cewa mamakin da Ibrahim ya yi kana bi itibad al'ada ya kasance lura na gurgurdun lura da al'ada ga min wujudi waladin min shaykhin wa ajuzin wato ga al'ada akwai abin mamaki tsoho da tsohuwa su haihu dunar kudura ba kudura Allah ya ka mamaki ba wani zalika don haka ya ce wa man ya kanadu min rahmatin rabbi illa dalilun ba mai ɗebe tsammani ga rama ubangiji ne sai batattu al-muqaddi'una dariqal ma'arifa wanda sun ka kuskure hanyar sanin Allah fala ya'rifuna sa'ata rahmatullahi ta'ala ba su san fadin rahmar Allah ba to ma alima annahu jadun lokacin da ya gane su wanda gaske suka yi babu shakka bishara nan sun kawo ta to sa'alahum an sabai maji'in sai ya tambaye to daga ina an kai to kuma me a dalilin ku na tawanan bashara dai kun ka taho ko akwai wani aiki da za ku yi qala fa ma khadabukum قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين
qala fa ma khadabukum yace to ya labarin ku kun ga da hira ta kasance yanzu da sai a- ai- an an kama hira ya labarin ku baki na ina an kai to ina za ana kuma ayyuhal mursalun ya ko yan gada aka aiko dan yanzu ya gane aiko su an kai Kalu sai suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimin mu a aika mu zuwa ga mutane masu lahi ai qaumin kafiri ai qaumin ludin mutanen annabi ludu ni za ku in kun kace sun kace la ihlakiha aikin mu an kai mu tai mu kashe kowa da kowa ga nan mu dawo su duka ko akwai saura suka ce a illa ala ludin
إنا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين suka ce a ai ba kowa za a kashewa ba komin ta yi alƙarya kun san ya ɗan yi jayayya da su ya ce in na fi ha luɗan kar ku kashe mutanen da a ciki doka cikinsu akwai luɗu don luɗu almajiri ne na almajirin annabi nuhu na to almajiri in ya zama mai ladabi ga malami malami jin ya kai an taɓa ya kama an taɓa malamin in dai ɗalibi mai ladabi na to kun ga ai tun da ya taso da ai daga wuta da ya hito wa qala inni zahibun ila rabbi to ai kun ga ba ku ji magana ludu ya ce wani abu ba illa dai qur'ani ya ce wa amana lahu ludu ludu ya imani da shi sai sun kabi hanya haka ake babu wata jayayya to duk ɗalibin da ya zama haka ga malami zai shiga ran malami dama abin da ka hidda almajiri ga ran malami kana kana kan hanya kullum kokari yake ya ture kai da shi a wurin kaga babu wani ra'ayi ka so shi a dai ta ce almajirin ka yake amma dai kai ka san makiyin ka yake to haka kun ga zama bai kyau amma in ɗalibi ya zama mai ladabi da biyayya wani wuri bai ko sani kun ga ai annabi lutu bai ko san sazuma wa annabi ibrahim ya kai shi can Allah ya ce ya aiko ya zama manzo ai bai ko san sazuma ba ibrahim ya kai shi can kuma ya zama manzo kuma bai mance da shi ba bai mance da mai gida ne mai gida ne bai mance da shi ba saboda haka yana tambaya su inna fi lutan cikin garin nan akwai lut suka ce nahanu a alami bi man fiha mu mun yi ka sanin wayanda a cikin lana najiyannahu wa alahu za mu tsira da shi da iyali ne baki daya to shi na nan ya ce illa ala ludin banda annabi ludu inna la manajjuhum ajma'in sai iyalin annabi ludu da shi kai ne za mu tsira da su baki daya li imanin saboda imanin su dama laihi na yasa an ka ce a kashe su to annabi ludu da iyali ne suna da imani saboda haka za mu tsira da su li imanin saboda imanin su illa imra'atahu sai dai babban magana banda mata ta yi قدرنا من قدر أي قدر الله تعالى ألا يقدر إنها لمن الغابرين يتتنا cikin wanda za a bari fil azab cikin azaba likufur ya saboda kafircin ta kun ga annabi Lut ya tsira amma ya rasa mata amma ya ce da diya ne guda biyu wanda ta haifa diya ne mata guda biyu da ta haifa ya wuce da abine su musulmai ne amma ita kan ta bi mutanen garin su kuma haka an kai to Allah yadda ka ba annabi Lut nasara ka tsira da shi ga makiyanai mu ma Allah ka tsira da mu akan sharorin masu shari ka ba mu nasara akan makiyanmu falan ma ja ala Lut فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون
to yanzu ga annabi Lut nan gaune a an sallama mai ya hito ko da ya hito sai ya ga baki ya samu damuwa kwarai si a bihin wada kabihi zar'a hadha akhir qissatu dubi wannan shine karshen kissar baki ma Ibrahim tare da Ibrahim wa mururuhum ala Ibrahim to biyo wasu gidan Ibrahim taudi'atan kamar wata ishi hada ta liƙissa ta yamma a ludin ga kissar su tare da annabi ludi wa qaumi da mutane ne wa ba'idatu taudi'ati abinda a fa'ida wannan shinhida albisharatu lil mu'minin yawa mu'minai bushara bi anna allaha yukharriqu al'adata bil imani cewa in dai mutum ya yi imani Allah na saba ma al'adar da an ka sani da imani kun ga imani yasa Ibrahim ya tsuwa mata ta ta tsuwa kuma sun kaye ku to so ake ai mana bishara in dai akwai imani ko abu bai yi wa Allah na iya yi ne in dai ba wanda ya ce bai yi na ba wa abin nan wa inna ma asaba mu'minan min khairin aw ghairihi duk abin da kaji ya sami wani mu'mini cikin mu'minan farko na alheri ko wanda ba na alheri ba yushariku wa fihi mu'minan akhar to wani mu'mini na iya tarayya da shi wanda kaji mu'mini Ibrahim da mu'mina mata tai Sara sun samu haihuwa bayan sun tsuwa, to ko yanzu mumini wane da mumina wance suna iya samun hakan. Sun mata ƙaddamatar mala'ikatun Rasul, sannan mala'iku manzanni sun ka wuce, ya bisaihim ila ƙura ƙaunar Ludin sun ka ci gaba da ta yaya zuwa alƙarya annabi Ludu. Falan ma ja a ala Ludu, ala Ludin al-Mursalin, lokacin da manzanninmu suka goma annabi Ludu. قال لهم سيتي مسو إنكم قوم منكرون إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بالحق قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون قال لهم lokacin da manzannin nan suka zo mai sai ya ce innakum qaumun munkaruna ku mutane kuke wa'anda ba mu sani ba wani bako in ka gane baka san shi ba baka yadda da shi ko can wannan lokaci wanda adda aminci bale yanzu a wani bako ya ta wajen ka ai wada mai haka yanzu kana gama shi da yan sanda ne in bai ba gidanka ba a halin da ake yanzu to ko can da ba an kiyarda da baki sai wanda an ka sani bale yanzu Allah ya gafarta mana saboda haka ya ce ku ba mu san ku ba la a arifukum qalu bal suka ce a a ji'naka bima kanu fihi yamtaru mun zo maka da abin nan da mutanenka suke ji ayayya game da shi ayi shukuna suna shakka wa wal azab mutanenka ba su yadda da azabar Allah ba to ya ta mun ka dauko saboda kamar yan baki na a gidanka sun dauko miyagun kaya saboda ka wa ce naka bil haƙi
وأتيناك بالحق فلا تكن من القانتين
wa ce naka bil haƙi mun zo ma da gaskiya bil amri da yaqini da al'amari da yaqini wa inna la sadiquna mu wallahi wallahi masu gaskiya muke
وإنا لصادقون fa asri bi ahlika فاكر بأهلك بنبيع من الليل واتبع أدبارهم ولا يمتلك منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون
wato mun zo ma da al'amari na gaskiya wallahi wallahi wa inna la sadiquna mu wallahi gaskiya muka yi kwantar da hankalinka kakkata da hankalinka kaya mun ka dauko ko miyagun kaya kayan da muka dauko suna rikita garin ga fasir bi ahlika shirya kayanka in an jima da daddare ka wuce da kai da iyalinka bike da min al-layli da wani yanki na dare kakka bari su ya ta waye maka garin ga mun dauko miyagun kaya duk garin gari ka tashi za mu yi yau sa iyalinka gaba don ɗaya ne na ‘yan mata guda biyu sa su gaba, wata bi albarahun ka bi bayansu, ai imshi kalfahun ka yi ta yi a bayansu don yara ba ka shiga gaba ka bar su baya, tunda matsalar gada tattaho ba a son a waiwaya. Ba a son a waiwaya, an ce kan hite da mata ta yi. Bayan ya haita, ya ce ta gyara su ta yi, ta ce ba ta zuwa. daga baya ta yi shawara ta bi su sun yi nisa su tana tahiya ta ji an fara kawo kayan ga an fara watsu su cikin gari da mala'ikun ga sun kato da su sai ta ce wa ƙauma ya jama'ata sai an ka kaɗo mata wani bala'i guda sai ya kashe ta kun ga wata hikima ta Allah sai ya raba ta da su don ka ajiyeho mata tare da su su ji tsoro sai ta ce ba ta zuwa Allah ya ce to inna hala mina gabiri na ita tana cikin wa'anda za a bari nan an ka kubarta sai baya an bata ta sake shawara ta bi sun yi nisa to haka dai al'amarin Allah yake ya ce wala yaltafin minkum
ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون wala yaltafin min- ah, minkum ahadun gudan ku kashe waiwaya duwar kun ka ji rigima abubuwan bala'i na faduwa bisa zuwa ƙasa ka ku waiwaya ka gudan ku ya waiwaya li Allah ya ra azima ma yanzu da bayan da kai ya ga girma azaba da za ta sauka gare su bala'in nan ba karami na ba wamdu ku ci gaba da tahiya haisu tu umaruna inda aka umarce ku wa huwa sham ko ya- sai ƙasa sham fakaraja huwa wa bintahu ya hita da shi da ɗaya ne mata guda biyu ita kan ɗaya matan suna nan bai da shi amma uwarsu ita tana can walam ya kharuj min qaryatihi illa huwa bintahu duk duk ƙasa tai duwa azin da ya mutum ko guda bai musulunta da shi ba daga shi sai ɗaya ne mata guda biyu su ɗaya sun kaito da alƙarya tai Allah ya ce a kashe kowa da kowa wa dawwallahu lahum al-ard Allah ya nade musu kasafi wakati cikin lokacin tahiyar hatta naja har ya tsira da shi da daya ne wa wasal ila ibrahim da da ya isa wajen ibrahim gashi nan ya iso wajen mai gida ne shi babban malami ne gashi nan ya iso ya zanna an kai shi ga gari yayi wa'azi shekaru masu ɗimbin yawa aru aru amma mutum ko guda bai musulunta ba amma ya yi aure can ya yi aure ya aure wata masa wata masa da aka ce ma wahila ita ta haihuwa mai ɗiya mata guda biyu to ɗiya matan sun ciya amma ita tana can tare da su wurin baya da kyawu yanzu Allah shi gafarta mala abokar gumi Allah ya haskaka mai kabari ne yana karantar da mu yace shi ya je wurin ya tafi inda gidajen nasu yace akwai ruwa kwance nan wurin yace amma duk abin da ya shiga ciki dan lokaci kaɗan zai mutu ko mina na babu abin da ka rayuwa cikin ruwan ruwan bala'i na suna ƙasa bala'i aka zuba musu to wannan shine sakamakon duk wani namiji mai zuwa ga namiji dan uwa ne sakamako ne kenan ko kun ga kun turbude shi makabartar ku yanzu to in kuna so ku tabbata in an ka jima ku koma ku tone ku gani ba ku ganin komai cikin kabarin nan yana can sa zo yana can an kai shi inda yan uwa ne muguwar sana'a ce wannan sana'a muguwar sana'a ce Allah ya kare mu ya kare ɗaya da zuriya Amin.
وقضينا إليه وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مسبل to waqadaina ilaihi muka hukunta gare shi ai auhaina ilaihi muka yi mai wahayi dalikal amru na wannan al'amari na tahiyarka wa huwa anna dabira haula'i mun ka hada mai bayan mutanen gana shi bayan su gaba ɗaya makatuwo za a tumbuke shi musbihina suna masu wayo gari da sahi an ka ce shi kan ya fara tahiya da daddare kamin saya ta waye ya tsere su don su sahiya na batun bullowa makatu'un musbihi za a tumbuke su lokacin da suka wayo gari da sahi sannan za a kashe kowa da kowa cikin su musbihi na halin ayyatin mu istisaluhum fi sabah za a fara kashe su kusan asuba amma da asuba za a yi su aiki Allah sarki Ibrahim ya yi jayayya da su ka a kashe mutanen garin amma kun ga annabi Lude yaro na karami ya ce yaushe za a hallaka su an kace da asuba ya ce asuba ta yi nisa ba ku taya ku- ba ku taya ku kashe su yanzu yanzu sai suka ce mai alaisa subuhu bi qaribin ashe asuba ba kusa take ba ai asuba ma kusa take ta kun ya hankura saboda shi yaro ne ya matsala a, ga tausayi yaro ba ɗaya yake da babba ba a, babba ya hi tau- ya hi yaro tausayi shi ko aikin ƙarhi a zabura da ƙarhi a banka a iji a sheƙa wannan shi ko sai yaro shi ko yaro aiki ne kenan amma wajen tausayi shi ko da hangen nesa shi ko sai dattijawa shi sa ibrahim yayi tunani yayi tunani yayi yayi suka ce sai sun yi yace to inna fi haludan to ku sani akwai ludu ciki don ka ku tai ku halaka gari ku halaka min yaro yana da ciki suka ce nanu alam gaman fiha kun ga can wacce aya sai ya ce jadilu na fi qaumin lut ibrahim ya shiga yana jidali da mu ga sha'anin annabi lut amma da zuwa wajen annabi lut shi yaro na sai ya ce a kashe su yanzu yanzu an ka ce da asuba ya ce ta yi nisa har mala'ikun da kan suka ce alaysa subuhu bi qaribin to haka nan al'amuran suke wato kurciya tana da nata a muhimmanci a dattijantaka tana da nata muhimmanci kowane da nashi su yara ana amfani da su in yaran in yaran ba ragaye na ba ana amfani da su wajen aikin wahala sai a sa su nan da nan su yi maganin matsala su ko dattija wajen ba da shawara wanda za a yi shi yasa kun ga majalisar annabi babu yaro majalisar annabi babu yaro duk dattijawa ne saboda su ka hango nesa ya taho yana yaƙi ya zo wani wuri ya yi fakin da shi da sojoji ne wani mutum ya kewaya dattijo na ko da ya zo sai iske annabi tsaye ne ya ce ya rasulullah shi wahayi na cewa ka sauka wanga wuri wahayi na ko dubara yaƙi ya ce dubara yaƙi ta ce to baka baka yi dubara ba ya ce kaka sauka wurin taho ka gani ya kai shi wani wuri annabi na nan inda aka kai shi kamar ajima sai an kai ruwa sai gibi ya taho ya kwashi duk mutanen da a wurin nan ya kwashi kayan su ya cika shi da ruwa ya ce ka gani inda muna nan kayayyar sun ka nan sun kai tsaye sai musulmi sun kai tabin suna kashewa cikin ruwa ya ce to ka gani inda muna nan kun gani shi annabi matsayi ne na annabi akwai abin da bai sani ba amma yana tare da dattijawa sai ya nemi shawararsu shi yasa Allah ya ce wa shawarun bil amr ba da kowa ya ka shawara ba akwai dai waɗanda sun ka cancanta ya shawara da su sai shi shawara da su to shi yasa kuwa ganin yayi faɗa da wasu mutane yau wahala kwarai game da su da an ka samu nasara kansu ya tambaye su me yasa mun ka sha wahala game da ku sun ka ce al'amarinsu shawara suka yi kuma dattijawansu suka haɗa wuri guda su nemi shawara ya ce wannan shi na ya sa kuka da jayen muddin ana shawara da dattijawa to za a samu nasara amma su ko yare duk aikin ƙarfi a sa su yanzu ka ga isa da gamawa don suna da ƙarfi kuma ‘yan wurin gudu na suna iya sheƙawa su kamo kuma in an ka biyo sun ka sheƙa ba a kamo su shi yasa annabi ya ce اجتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك da ku nake matasa ku ci riba kurciyarku ku mai da hankalinku ga ayyuka alheri kuna yare ɗanga da nika ganin ku ku waskanci ayyuka alheri kuna yaren ga da kuke wata rana da kun ka gani kurciyar ga babu ta gare wata rana babu ta wani ku sai an ɗauko shi ya ce a kai ni garka in ga mutane Allah ya gafarta mana da mu da ku baki daya Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi Allah ya ba mu kuma ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah ta sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نروقك إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك اللهم بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم نروقك الله كغافر تامنا يا الله كغافر تامنا annabawan nan da muke karantawa yadda ka ba su nasara akan makiyansu Allah da albarka sunayenka mu ma ka ba mu nasara akan makiyanmu Allah ka ba mu nasara akan makiyanmu mun karanta ka tsirar da su ka tsirar da ɗiyansu daga sharrorin duniya Allah da albarka sunayenka mu ma ka tserar da mu ka tserar da ɗiyanmu daga sharorin duniya da na lahira ɗiyan ga da ka ba mu da wanda za ka ba mu Allah ga sunan mun ba ka riko Allah ka rika mana su Allah ga sunan mun ba ka hako Allah ka hake mana su Allah ga sunan mun ba ka tsaro Allah ka tsare mana su Allah ga sunan kai muka ba ajiye su Allah ka aje mana su inda duk suke Allah kai muka ba ajiye su Allah ka aje mana su Allah ko ina suke kai muka ba ajiye su Allah ka aje mana su ya Allah ya mallata di'u wa da'i'uhu ya Allah wanda ajiyar da aka bashi ba ta walakanta Allah mun baka ajiyar ɗaya da iyali da zuriya Allah ka aje mana su ya man iza usu di a shay'an hafizahu ya Allah wanda in an ka bashi ajiyar abu hakewa yake da kyau Allah mun baka ajiyar ɗaya da iyali Allah ka hake mana su ko muna nan ko ba mu nan kai muka ba ajiyar su Allah ka aje mana su Allah ka gusan mana da damuwa kowace iri duk wata damuwa da a cikin zukatan gana mu Allah kai mana maganinta Allah kai mana maganinta Allah ka gusar da ita Allah ka gusar da ita Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka tuwa mana asiri duniya da lahira Allah ka hishe mu kunya duniya da lahira Allah ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi Najeriya nan ta mu Allah ka zaunar da ita lahiya arewacin gana mu Allah ka zaunar da mu lahiya jihar ga ta mu Allah ka zaunar da mu lahiya garuruwan mu da ƙauyukan mu Allah ka zaunar da mu lahiya Allah da albarka sunayenka Allah ka kare mu ka kare gidajen mu Allah ka kare mu ka kare gidajen mu Allah ka kare mu ka kare gidajen mu Allah ka kare mu mu ka kare makarantun nan Allah ka shirya ɗan makaranta Allah ka shirya malamansu Allah ka kare mu ka kare masallatayenmu Allah ka shirya limamai ka shirya mamansu wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu ya Allah ka kare mu ka kare mu na imanin mu ya Allah ka kare mu ka kare mana imanin mu ya Allah ka kare mu ka kare mana addinin mu ya Allah ka kare mu ka kare mana mutuncin mu ya Allah ka kare mu ka kare mana mutuncin mu ya Allah ka kare mu ka kare mana mutuncin mu Allah ka kare mu ka kare mana lahiyar jikon fara Allah ka kare mu ka kare mana rayukan mu Allah ka kare mu daga shari kowane iri duk bukatun mu na alheri Allah ka biya mana su wayanda ba na alheri ba ko kama ya alheri ka biya mana su abinda duk muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu bayan ka musulmi yare da maya maza da mata Allah ka shirya su Allah ka shirya ɗiyansu da matayensu Allah ka gafarta zunubansu Allah ka biya musu bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare su ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ka ba mu aljanna firdausil ala ka kare mu daga azabobin wutarka ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam